الحمد لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات وبفضله تضاعف الحسنات وبعفوه تمهى السيئات أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة ثم أصلي وأسلم على من لا نبي بعده ‘yan uwa masu daraja masu albarka muna da har yanzu su kan babban rukuninmu na musulunci becin aƙida shine tsayar da sallah satin da ya wuce da yarda Allah subhanahu wataala mun yi bayani bisa kan falala da alkhairai da albarka da muke samu duniyarmu da lahirarmu lokacin da muka kula da yin sallah tare da ‘yan uwan musulmai a cikin masallatanmu alkhairin duniya da lahira don haka yau bi izinillahi ta'ala sai mu yi bayani bisa kan aksin wannan in mun zamanto ba mu ta haya masallatai muna sallah mun yi sallah a gidajenmu ko a wurin aikinmu to kuma menene matsale da za mu samu Allah tsare mu gaba ɗaya na farko duk wanda yake kin tahiya sallah masallaci da gangan ba tare da uzuri ba uzurin kuma shari'a ta gaye shi shine tsoro wani abubuwa ake cikin gari ko cikin karce wanda in ka hita za ka hallaka ko kuma rishin lahiya to in dai ba uzuri ba na farko ya san da cewa ya saba ma ubangiji dukkan rishin albarkar rayuwa rishin darajar mutum a ce yana saba ma ubangijin shi subhanahu wataala wanda ya halice shi yake ciyar da shi yake shayar da shi ya ba shi gani ya ba ji ya ba hankali ya sare mai rayuwa a ce ba da abin da yake a rayuwa sai saba ma Allah Allah ya ce ai yace ba me yasa domin Allah ya ce wa aqimus salata wa atu zakka kai masu imani ku tsayar da sallah kuma ku ba da zakkar duke ku sai ce warka'u ma'ar raki'in ku zan kiyin sallah tare da masu sallah a shaidu lokacin da na ƙi tahiya da gangan in sallah a masallaci na a yi masallacinmu to in san da na saba ma ubangiji subhanahu wa ta'ala na biyu ‘yan uwana daga cikin matsala da ake samu in ana ƙin tahiya sallah masallaci Allah subhanahu wa ta'ala yana rihe zuciyar wanda yake ƙin tahiya sallah masallaci babu alkhairi na alkhairi bai shiga a ciki lokacin da aka kaji an ce Allah rihe zuciyar mutum to babu wani alkhairi ke shiga saman zuciya sai ta koma ƙasa ƙasa ya koma sama alkhairi da mai zuciya mai imani yake gani ita wannan zuciyar da Allah rihe rukub ba ya ganin wannan alkhairi shar yake gani sai ga mutum a rayuwar ba abin da yake so irin saban Allah dan kai abin da kake gani na jin tsoron Allah ne na imani shi ganin shi yake sabo ne sai ya aikata dan haka ya ƴan uwa masu daraja yana daga cikin tsoratarwa ga mutumin da bai tahiya masallaci yana sallah Allah na rihi ya dar mai zuciya albarka da alkhairi bai shiga hadisin annabi sun wanda al-imam muslim ya fitar da shi cikin hadisi cikin littafin shi as-sahih annabi rahama yake ta san ko dai mutane su daina barkin tahiya sallah masallaci ai su yi kokari su daina kin tahiya masallaci su zanki zuwa kenan suna sallah masallaci da kuma halattar juma'a juma'a in kau suka ce ba su tahiya to Allah subhanahu wataala zai darme zukatansu ya rihe su ya masu ɗuɗɗuɗɗuɗ alheri bai shiga kuma Allah zai sa su cikin rabkanannu aikon da suke sun gafala ba su da wata albarka a wajen Allah da kaji an ce mutum ya koma rabkananne wanda ba abin da yake aikata rayuwa sai saban Allah do na alkhairi do ta ibada da za ta jawo mai alkhairin duniya da lahira bai damu ba bar shi dai inda zai je ya sharholiye shi to yana daga cikin matsala ko in ce haɗari da mutum yake iya samu in yana ƙin tsaye a masallaci ya yi sallah in babu uzuri Allah na ɗar mai zuciya shi alkhairi bai shiga kuma ya maida shi cikin rafkananu na uku ‘yan uwana daga cikin matsala in muna ƙin tsaye sallah biƙi yin sallah a masallacinmu to Allah subhanahu wa ta'ala yana sa bawa ya yi asarar alkhairin da ake samu ni ake samu an zo aka yi sallah masallaci lada tun daga inda ka yi alwala ake goge ma zunubinka ka ɗauko kawahuwanka ka zo masallaci duk takawa guda a ɗaga daraja ka a baka lada a goge ma zunubi duk takawa a baka lada a goge ma zunubi a ɗaga daraja ka haka zo ka yi sallah ka koma kan nan na biyu kana sallan nan za a ubanya maka ita hasso 27 a wayin da al-Imam Muslim ya kawo hadisi hadisin Abdullah dan Umar Allah ƙara yarda da shi annabi rahama ya ce sallallahu sallah a cikin jami'i ta hilada da daraja 27 ga wanda ya tsalla shi daya ka gani a ce a kullum duk kullum a ce na yi asara 27 har so biyar tun da salloli guda biyar ne ba ƙarama asara ba ne ga wanda ya san abin da ke jiran shi ranar tashin kiyama ba zai taɓa yarda a ciya wannan asara ba amma yau da a ce kuɗi ne duk wanda ya zo sallah masallaci tare da ƴan uwan shi za a ba jika 27 duk kullum kenan har so biyar za a ba shi haka tabbas ba za a barin kowa bai yi sallah ko ne zai kokari ya zo ya sallah a masallaci dan sanin menene kuɗi amma wallahi dukkan mu mun yarda babu ta baba da cewa ba yanda za a yi mu gama kuɗi da da lada dan saboda ba ma abin gamawa bane to da haka ashe mu bar yarda a ce muna da masallatai a wajajenmu a ce ba mu taya masallaci muna salli shi ya sama malamai ke nuna haɗari ne tun da har annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce yau na so in yi umarni a ba in ba da umarni a kira sallah ba ni za ni shagoranta sallah ba ni zan aza wani ya zama to liman ni kuma aiki na yau shine in je in ɗauki itace in je in ƙona mutanen da ba sowa suna sallah a masallaci inna lillahi wa inna ilaihi dan kashi irin tausan annabi sallallahu mutum ne mai tausayi amma yace wallahi haka na so in in je in ƙone duk mazajen da suke zama cikin gidajensu ba zuwa su yi sallah dan haka wannan ke nuna girma ne babban zunubi ne yana da cikin manyan manyan zunubai in yin sallah cikin jam'i in ba tare da uzuri ba haka zalika daga cikin abin da mutum zai samu in bai zowa masallaci na sallah da yan uwan shi shine zai gamu da Allah gobe kiyama yana hushi da shi Abdullah dan Mas'ud cikin asar din shi yana cewa man sarrahu duk wanda yake farin ciki an yalqa Allah la hada Allah subhanahu wa ta'ala hada da Allah subhanahu wa ta'ala gadan gobe ranar tashin kiyama musliman yana cikakken musulmi ka gani sai ce fal hafiz ala haula salawat ai haitu yunada bihin ya kula ya kiyaye wannan salloli guda biyar ya je ya yi su inda ake kiran sallah kaga kenan ashe kin yin sallah tare da ƴan uwa masallaci in ba uzuri ba to a kuya gobe kiyama mutum ya sha gaban Allah subhanahu wataala Allah tsare haka zalika daga cikin matsaloli da ake iya samu in ba a yin sallah a masallaci tare da ƴan uwa abu na biyar ƴan uwa na shine bata bacewa mutum yana bacewa gaba daya duk wanda kaga ba ya soye jabi batacce Abdullah dan Mas'ud yake cewa inna Allah shara'a li nabikum sunan al-huda kai al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangijinku Allah subhanahu ta'ala ya shar'anta ma annabinku sallallahu alaihi wasallam hanyoyi na shari'a sai ce wa inna hunna min sunan al-huda kuma yin sallah a cikin masallaci yana daga cikin hanyoyi na shari'a don haka ya ce walau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum ya ce wallahi da za ku barin sunnan annabinku na kun bace don haka in kana neman batacce wanda bai san abin da yake a duniya ba shine mutumin da bai yin sallah cikin yan uwan shi shi ya soye a shagon shi ko kuma a cikin mi a cikin gidan shi batacce ne hatta wannan ke nuna mana da haka ba yinda za a yi ka samu sahabi a ce an kira sallah ya zamna shi da kanshi Abdullahi dan Mas'ud ya gai kuma hadisin ingantacce ko wace asar ne ingantacce na muslim imam muslim ya kawo nan asar din yace dan mas'ud yace mu lokacin mu ko ba ka da lahiya ta tahiya ake a cicciko ka sai an kawo ka masallaci kai sallah dan sanin darajar wannan yin sallah a masallaci abu na shida ɗan uwana duk wanda bai yin sallah a masallaci da gangan to ya san da cewa yana da alama ta munafikai annabi ya gani sallallahu alaihi wasallam yace afqalu wa inna afqala as-salati alal munafiqina salatul isha'i wa salatul fajr Allah annabi rahama yake cewa sallallahu alaihi wasallam sallar da tahi tahi nauyi ga munafikai wanda munafikai ba su yin ta sai ce sallar isha'i da sallar alfijir din kaga mutum bai damu da yayi wannan salloli a masallaci ba koko ba ruwan shi da sallah a masallaci to yana da alama ta munafikai shi yasa Abdul dan Mas'ud yake cewa wala qadara aytuna yace mun ga mu musa habai لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق yace mu cikin mu lokacin annabi rahama sallallahu alaihi wasallam sahabi bayan da za a aika ga sahabi bai to musallaci ya sallah ba sai munafiki sananne wani dan wani munafiki ne shine bai zuwa sallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ba mai kin yin sallah sai munafiki munafikin ma babban munafiki sananne wanda kowa su da jam shi da ke dauna nuna hakan kananan munafikan mata wasu ke suna yin sallah to yau me ya same mu ƴan uwa musulmi ana kiran sallah mu ce ba mu zuwa mu ka diba irin lokacin da muke ba tele ka diba irin lokacin da muke ba kasuwa ka diba irin lokacin da muke ba biro mu duka wannan abu ne mai kyau mu je mu nemi halal din mu amma a ce minti goma ko sha biyar ba ni iya zuwa masallaci in sallah ba ni iya zuwa in sallah akwai babban matsala Allah ka kawo mu agaji da taimako ya ubangijin to dan haka yana daga cikin kuma matsala da mutum zai samu in ba ya kula da sallah a cikin masallaci to tauyayyen imani gare shi annabin Allah ga cikin hadisin da al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi ya dake malamai sun ce hadisi ne da ifi da cewa in kun ga mutum yana himma yana kula yana nacewa kullum ya zo masallaci don ya kula da sallolin nan sai annabi rahama ce sun kuma yi shaida da imani fashhadu lahu bil iman ku shaida da mutum ne mai imani malamai suka ce tabbas ma'ana hadisin haka ne ko da bai inganta ba dan saboda sai annabi yace sam ya karamto ayatin alqurani inna ma ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah annabin rahama su zaɓi kawo wannan aya ya ce Allah ya ce ba mai raya masallatan Allah nan rayawa shine ta ibada sai wanda ya imani da Allah da ranar tashin kiyama kuma mai tsayar da sallah mai ba da zakka shi ɗaya yake iya zowa ra masallatan Allah kenan rishin raya masallatai nuni da cewa imanin mutum na da rauni kuma haka ne yan uwa masu daraja dan mai imani yana jin daɗi ya zo ɗakin Allah gidan mala'iku inda ayini mala'iku suke canza aiki har sau biyu يتعاقبون فيكم ملائكة الليل ملائكة النهار يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر Allah annabi rahama yake cewa sallallahu mala'ikun dare da rana suna cancanza aiki cikin ku suna haduwa cikin sallar subahi da sallar a bangar wanda suka kwan cikin ku sai su tai a wajen ubangiji subhanahu wataala fa yas'aluhumullahu wa huwa alam bihim kayfa taraktum ibadi qalu taraknahum yusallun wa atainahum yusallun ma Allah zai tambaye su in sun tayi wajen shi mi ya kuka baro bayina za su ce mun bar su suna sallah kuma mun taho yanzu mun bar su muna sallah ashe kullun in kana sallah a masallaci kana da shaidan mala'iku so biyu gaban Allah subhanahu wataala Allahu akbar Allahu akbar a ce mala'ika sun kai shaidarka gaban Allah da cewa kana sallah a yini so biyar ba karamar falla bace yanzu ba la'asar za ka zo ba da ta zo wanda suka zo da su bayi cikin wannan misali masallacin to tsaya za su lokacin da suka sai na asar sun sauko sai Allah tambaye su su sai su ce da su bayi da muka zo wane dan wane wane dan wane wane dan wane duka yayi sallar su bayi ya ubangiji yanzu ma la'asar da muka baro aiki gashi sai yana sallah tare da ƴan uwan cikin jami'i akwai falalar da ta kai wannan babu ƴan uwana babu wallahi a ce Allah gaban Allah ai shaidarka da kana yin sallah ba karin falla bace to don haka ashe mu barbari wannan alkhairi na wuce kan nan daga cikin matsalar da za mu samu in ba mu yin sallah a cikin jami'i ba za mu rayuwa da alkhairi ba ba za mu mutuwa cikin alkhairi ba hadisin satin da ya wuce yana daga cikin falala yin sallah tare da ƴan uwa musulmai a cikin masallaci a rayu da alkhairi a mutu da alkhairi a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa man hafaza alaihinna asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min dhunubihi ka yawmin waladatuhu ummuhu annabi yake ta hadisi ingantacce annabi yake sa asab duk wanda yake kiyaye salloli guda biyar a cikin masallaci tare da ƴan uwan shi zai rayuwa ta albarka ta alkhairi kasuwanci ne yake noma ne yake kiwo ne yake mi yake Allah zai zuba albarka da alkhairi yin shi Allah zai sa zai shirye da su ya sa albarka Allah zai mai budi na alkhairi yace haka zalika zai mutu cin alkhairi ai da imani ya shiga aljanna innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika haka gobe kiyama zurubin shi Allah zai goge masu shi gaba daya to yanzu in ka ba ni menene mafhumul mukhalafa shine in ba ni sallah a masallaci ta da yanwana bazan yaro da alkhairi ba bazan mutu da alkhairi ba me yasa dan saboda na saba ma annabin rahama sallallahu alaihi wasallam shike sa ku yayin yan uwa musu dan siyo suke cikin matsala saba ma Allah da gangan in ki sallah masallaci ba sai ga mutum babu albarka yana nema babu alkhairi yana ni ake ta da suna kullun cikin matsaloli a wanda Allah ya ce man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamah ama qala rabbi lima hashartani ama wa qad kuntu basira qala kadhalika atatuka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa Allah ce duk wanda ya shuwe baya ga zikiri na zikiri sallah zikiri ne babu babban zikiri irin sallah wa aqimus salata li dhikri aw inda Allah subhanahu wa ta'ala ce يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ما لم تفسير سكتي فاسعوا إلى أي فاسعوا إلى الصلاة dan haka sallah zikiri ne to in mutum ko ya juya baya ga yin sallah bayan ta yadda ya kamata to Allah zai sa mai rayuwa ta matsala da problem da lafi ka ga mutum kullun cikin matsala me yasa dan saboda yana saba ma ubangiji abinda Allah ya ce ai ya ce bashi to da haka mu yi kokari yan uwana mu rayu cikin alkhairi ta kula da salloli guda biyar a cikin masallaci kana a ƙarshe babban matsalar da za a samu in dukkan mun wace ba masallatai ba mi to son da ke tsakaninmu da soyayya da fahimtar juna da zaman lahiya za mu za mu rasa shi dan babu wuri inda yayi albarka a duniya irin masallaci ahabbul buqa ila Allah masajidha annabi ya ce sam inda Allah ya so a duniya masallatai to da haka duk lokacin da muke haduwa ka to soyayya mu za ta karu fahimtar juna mu za ta karu za mu sanin kowanne mu to in ka ni na ce ba na zuwa masallaci yi sallah kai ka ce ba ka zuwa to ta ya za mu sanin juna ta ya za mu sanin ahwal din mu ta ya za mu taimaka ma juna to shi ka son juna da taimaka ma juna da fahimtar juna yana da cikin hanyoyi da ke sa mu zamna lafiya mu zamna cikin alkhairi yan uwa to da haka mu ci gaba da zuwa masallatayya mun cika masallatanmu don mu daga sha'ayar ɗinmu na addini domin duk inda al'umma take tana rike sallah a masallaci to tana ban tsoro ga wanda ba musulmai ba wanda yana ƙara mu haiba da kwarjini a wajen mutane liman ɗinmu guda ba ya mai ruku'u sai yayi ba mu sujuda kaga wannan abu ne mai kyau nawa suka musulunta don saboda irin sallah da suka mutane na yi da haka yana roƙon Allah subhanahu wataala ya samu cikin masu kula da wannan salloli guda biyar tare da yan goma a cikin masallatai don mu rabota duniya da lahira Allah ne ke roƙo samu rayuwarku albarka Allah gafarta mu zunuban mu mai mai da muka yi da kankanana wanda muka yi a bayyane da wanda muka yi a boye da wanda mu yi ba mu san zunubai ne ba amma Allah sani Allah gafarta mu ya Allah ka rawa mu asiri a duniya ka rawa mu asiri ranar mutuwa ka rawa mu asiri ranar wankan gawa rayuwar kabari da ke jiran ka ɗaruwar shekaru Allah ka sami ta cikin aminci da kwanciya hankali Allah ka sa ibadar da muka yi a duniya ta kare mu daga azabar kabari Allah ka sa ibadar da muka yi a duniya ta hidda mu kewa a cikin kabari in mun tashi Allah ka ba mu littafi mu a hannun dama Allah ka sa wajen awon aiki ibada mu tarin jayi zunuban saman siradi Allah ka agaza ka taimaka mu wuce salin alim mu shiga aljanna da mu da iyayen da dukkan musulmai gaba daya Allah kai gafara da jin kai ga iyayen da suka da ƴan uwanmu da malamanmu da dukkan musulmai muna ƙara addu'a ga mammanmu da ta rasu sarakonmu kuma ɗalibanmu hajiya hawa umadan salaubarmu Allah gafarta mata Allah kafi dukkan ibadodin da ta yi kurakuranta Allah ya hi mata haka muna addu'a ga babban malaminmu uba shine malam ya rabbana Allah gafarta mu Allah ya ji kanshi Allah karba kokarin da ya na yada addini da yada karatun alqur'ani Allah ubangiji ya maimaita alkhairi haka dukkan wanda suka rasu musulmai maza da mata Allah masu gafara da rahab Allah ji kan kowa wanda ko ba su da lahiya a gida ko asibiti ko nan tare da mu Allah tausaya musu ya ba su lahiya Allah sa kafara ne ga zurbansu Allah ka ba mu aya Allah ka shirye da su ka sa musu albarka duk inda dan musulmi yake namiji ko mace Allah ka shirye da shi Allah ka sa ya amfani iyayen shi duniya da lahira muna addu'a ga ɗaya mu mata da matanmu Allah tsare mu mutuncin su muna addu'a ga wanda bana za su yara za su tarfika da barbe ba don sauran diplom Allah taimaka musulman da ba su da aure maza ko mata Allah hada su da abokan zama zama masu albarka wanda sun yi armai ba su da ‘ya'ya Allah arsa su ‘ya masu albarka muna addu'a ga shugabanninmu tun daga shugaban ƙasa har ƙasa su Allah taimaka masu ga abin da zai zamanto alkhairi ga addinin alkhairi ga cikamin ƙasanmu alkhairi ga rayuwarmu gaba ɗaya sojawan da duk masu kula da sekirce ɗin ƙasanmu Allah saka masa alkhairi Allah tsare mu musu da tsarewa shi Allah kawo mu ƙarshen fitiloli tashi hankali duk masu kulla mun makirci cikin mu suke kowace in masu shiriwa ne Allah ka shirya da su in ba haka ba Allah kan maganin su Allah ka mu karshen fitinoni gaba daya akwai ƴan uwa da dama na bara addu'a gare mu Allah ka san su ka san bukatocin kowa na alkhairi Allah ka biya mu kowa Allah ka raba mu da jin kunya duniya da lahira ya Allah ka kyautata karshen mu gaba daya subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka